imam fakhruddin
a nan mun yi shi wani ko an shafa nan mun yi shi an zo farkon safa wa bada wa qala shaykh al-hulwani ko وقال القاضي إمام فخر الدين الأنصار ai mun yi shi ma da wannan أبنتنا بين أكثر to ba ta بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله جد ولا كل التافه التعليم المتعلق بغير التعلم na al-zabnuji malam yake cewa muna cikin fasulin da yake magana fi ta'zimil ilmi wa ahli fasulin da yake magana dangance da girmama masu ilimi da kuma shi ilimin kanshi malam ya koro bayani da ya kamata mai neman ilimi ya sifantu da wa'annan sifofin ko ya kiyaye su sai malam yake so ya bada wata hikaya yake cewa qala al-imam fakhruddin al-ansambadi wannan malami malam yake cewa kana ra'isal a'imma ya zama to shugaban malamai ne fi magwin a magwa wa kana sultanu yahtarimuhu ghayat al-ihtirami a lokacin nan kuma sarkin garin yana girmama shi matakar girmamawa yana ba shi ihtirami matakar ihtirami wa kana yaqulu sai shi wannan malamin yake hodi musu yake gaya ma almajiran shi dan su ma su yi koyi wannan girmamawa da yake samu ko su ma sun same ta yake cewa inna ma wajadtu hadha al-mansiba bi khidmati al-ustad na samu wannan matsayin ne ta hanyar ima malami na nima hidima ni wannan an zo ana bauta mun to ni ma malami na bauta ba to abin da yake so nuna musu yake ta fa inni kuntu akhdumu akhdumu ustad al-qadi al-imam aba zaid al-dabusi wa kuntu akhdumuhu wa kuntu akhdumuhu ko نعم هكذا كنت أخدمه aha
وأطبع yawwa bai zo shi bai wannan wa kuntu akhdumuhu wa atbuqu wa atbuquhu wa atbuqu ta'amahu na zamanto ina ma malami na Abu Zaid da musu hidima ina mushi hidima sannan kuma ina dafa mushi abinci yake cewa amma wannan dafa mushi abinci da nake la akulu minhu shay'an ban na cin komi mana sai malam ya kawo nama a zo a dafa mushi a yi da ruwa mai daɗi amma wanda wani ko ɗanɗano ban na yi kawai in ɗauka duka in je in kai mushi kaga wannan to shi wannan abin da da matsayin da ya samu wannan malam ce wa shekul imamu al-ajall shekul al-a'imma al-halwani rahimahullah qad kana yakhruju min bukara wa yaskunu fi ba'd al-qura ayyam shi wannan malami malaki cewa ya zamanto yana fitowa daga bukara wa yaskunu fi ba'd al-qura sai wuta daga garin bukara sai ya je ya zauna wasu gehen wasu shashan kauyuka sai ya je kwanaki a wasu kauyuka بحادثة وقعت له عندك مكتوب انا مال يوسف هناك وقد زاره تلاميذه غير الشيخ الإمام القاضي لا شمس لا غير
نعم.
yawa yake cewa shi wannan malamin a fi ba'di fi ba'd al-qura ayyam li hadith waqa'at lahu yana hutuwa daga bukhara ya je wasu ƙauyuka ya yi kwanaki saboda wani abu da ya faru da shi da ya afku a gare shi to a wannan zaman da yake a wannan ƙauyukan wa qad zaghahu talamizuhu dukkan almajiransu suna zuwa suna suna ziyartar shi su je su gaida malam suna zuwa suna gaida malam sai ce ghayra shaykhul imam shamsul a'imma ayyubakar al الزوج- azzan azzanji azzaranji afwa to kowa yana zuwa ya zance shi amma banda wannan malamin abubakar azzaranji rahimahullah fa qala lahu hina laqiyahu to da malam ya haɗu wannan almajirin nashi azzaranji da bai je gaida shi ba sai ya ce mushi lima lam tazuni to me yasa kai baka me yasa baka zance da ba kowa yana zuwa yana gaida da kai baka samu dama ba fa qala lahu sai ya ce kuntu mashghulan bi khidmati alwalida ni na zamanto a lokacin nan na shagaltu ne da yi ma mahaifiyarta hidima saboda ta zama tsohuwa ce fa qala sai ce to tuzaqu al-umra wa la tuzaqu rawna qaddam to dan haka ka je ka za arzuta ka yawan shekaru amma ba za ka samu rauna qaddam ba shine daɗin darasi ba za a baka daɗi ba a yi ake cewa a kamar haske ko kuma a ce a, darasi idan kana idan kana darasi a rinda jin daɗin karatunka ɗanɗanon darasi to ba za a baka wannan abin ba to wannan suna cewa baki ne ya mishi saboda ya ɗan ji haushi bai dan ji daɗi bai ce kai yanzu ana jirgin ta kai baka je ba sai ce to je ka za ka yi shekaru mai tsawo za ka jima amma haka zo kana darasi ana jin daɗi ana malam wani ne ba a yi wannan abu ba za ka samu wannan ba sai ki ce wa kana kazalika hakan ko ya zamanto hakan ya faru fa innahu kana yaskunu fi akthar awqatihi al-qura wa lam yantazim lahu dars ƙarshe zamanto mafi yawan kwana mafi yawan kwanakin shi ko a ce mafi yawan lokutan shi kawai shi yana ƙauye can yana kaje a kaje shi a wancan ƙauyen gobe a wancan ƙauyen jiba a wancan ƙauyen ba a sabe ba samu lokacin da zai tsaya ma ya tsara ya tsara wani ba da ilimi ko ɗaukan darasi kawai ya shagaltu da wannan abubuwan faman shi yake cewa shi sa malaka ce faman ta'azza minhu ustazuhu yuhramu barakatul ilmi wa la yantafi bihi illa qalila sai yake cewa duk wanda malamin shi ya cutu da shi to za a haramta mishi albarka ilimi ba zai amfani da wannan ilimin nashi ba sai dai kaɗan wannan hikayoyin da malam yake faɗi a lalle malami yana da muhimmanci kwarai da gaske malami yana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin al'umma bal ma abin da yake nuna kamar ka kalli rayuwar sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda suke girmama manzon Allah sannan kuma su junansu ma yadda suke girmama junansu ma aka ce wani ya sani ba sani ba ko in na zo ilimi a wajen wani sahabi ne zai tashi ya yi bulago ya wani yana matsayin sahabi na maza Allah tana yiwa ma in ya ce ma wancan malamin zo yana neman shi zan zai yi amma dai saboda ilimi ne zai tashi ya je ya iske shi ya tambaye shi kamar yadda muka gani Abdullah dan Abbas gashi nan yake zawwa ko gidan sahabbai yake zawwa ya kwanta yana jiran su ya zama akwai yana jiran su yana zama wannan hasibin ya dauke shi ya kwana ma a nan sai da asuba in wannan mai gida ya wuce ya gan shi a kwance ce kai dan gidan dan amma ya ake cewa ya bi na amma wasu eh mi kazo kake ta kana kana yi anan yake ce ai na zo ina so in tambaye ka wata mas'ala sai ce to kai yadda kake cikin ahlul baiti ka kira ni ma ka ce in zo mana ko ka bubbuka mini sai ke cewa a ai shi ilimi ba abu ta haka to wannan yana daga cikin daga jawo malami jawo malami abu ne wanda shari'a ta wannan yin shi to amma shin cewa kuma su malamai aka ce idan ɗan ɗalibin ka yi maka wani wannan ka ka mishi baki kaga baya daga cikin wannan wannan baya daga cikin sunna bal ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a dabi'un shi ya zamanto baya mai da mummuna da mummuna yana mai da mummu yana mai da mummuna da kyakkyawa idan shi ka mishi kyakkyawa mummuna kwanto yana kyautata maka shi sa wa zaka yi suna ce wani lokaci manzo Allah sai kai tsammanin da abu mai kyau da mara kyau a wajen su duk ɗaya ne saboda shi in ka kirin kuma in ka in ka ya ke cewa ka muzanta mashi to shi kyauta maka yake amma baya daga ciki ana samu amma gaskiya baya daga cikin sunna ko kuma hanya ta magabata a ce kawai malami idan almajirin shi musu wani abu ya wani abu wanda bai wannan ba amma dai kuma yana daga shi kyau yana daga cikin hallo hanya ta a ladabi na ilimi to shi almajiri ya kiyaye abin da zai cutar da malamin nashi malam yake cewa malam ya kawo ta baiti yake cewa innal muallima wat tabiba kilahuma la yansihani idha la yansihani idha huma lam yukrama fasbu lidaika in jafauta dabiban wa qna bi jahlika in jafauta muallima mala yake cewa kai baka labari innal muallima wat tabiba da malami da likita ta ga mai su da malami da likita kilahuma dukkan su la yansihani ba za su maka nasiha ba akan cutaka ko akan jahilcinka idan huma lam yukrama idan ba hajjar masu ba kuma wannan haka yake idan ka zo wajen likita ka mushi ka mushi wauta sai ya ki gaya maka masu ta ko ya gaya maka ko ya kyale ka haka ne in ka zo malami kana so ka mushi tambaya ka ka wanda ya kyale ka ka je da wannan inda sai yake cewa fasuli da'ika to hadan haka kai hakuri da cutarka zamna a jikinka in jafauta dabi'a dabi'a mu idan dai ka ima likitan wannan ka mushi wauta to kai hakuri ka zama da cutarka dan saboda bai ba zai baka magani ba ko ba zai ma dora ka a hanya ba waqna bi zalika sannan kai ka nutsu kai hakuri ka zauna cikin jahilcin ka in jafauta muallima idan ka ima malami wauta malik ta hukiya an hakaito annal khalifata haruna rashid al khalifa haruna rashid ba'atha ibnahu ya aika dan shi ko ila al-asma'i zuwa malam asma'i li yu'allimahu al-ilma wal adaba dan ya koya mashi ilimi da kuma ladabi fara'ahu yau sai shi wannan khalifa ɗin sai ya ga asma'i wata rana ya ga asma'i ya tawaddo yana alwala wa ya gsilu yana wanke kuma ƙafashi to kawai sai ya ga wabul khalifa sai ya ga dan shi ya subbul ma ala wajhi yana zuwa ma asma'i wa ma'ana in yazo yana wayan aralla to in yazo wanke kafa shi dan gidan na khalifa sai ya dauko ruwa yana zuba yana zuwa mashi ruwa shi kuma yana cuda ma'ana kai yana zuwa mashi ruwa yana cudawa falamma fa'atabahu al-asma'i fi dhalika sai asma'i fa'ataba al-asma'iyya fi dhalika sai shi khalifa haruna musu kenan sai ima asma'i ya rauka yace mishi inna ma ba'astuhu ilayka litu'allimahu wa tu'addibahu na aiko shi ne dan ka koya mishi ilimi kuma ka bashi ladabi yake cewa to dan haka ne fa limaza lam ta'muruhu bi an yusubba al-ma'a bi ihda yadayhi wa yaghsil al-ukhra bi wa yaghsil bil ukhra rijlaka me yasa ba za ka umarce shi ba ya zuba ruwa da ɗayan hannun kuma ya wanke ma kanka da hannun ɗayan hannun tunda na aiko shi ne ka koya mishi ladabi ko to ka bar shi duka wannan duka ya koyi ladabi ya san girma ya san yadda ake girma na gaba ya san yadda ake girma malami shi zai zuba ruwan kuma shi zai wanke ma kanka ka to kaga wannan dan dan ya nuna mishi dan ya nuna mashi girma a matsayin malamin wannan auren shi da kuma matsayin babba bisifa amma wa min ta'zimil muallimi ta'zimil kitabi malaki cewa sannan kuma yana da girma yana da girma malami kuma girma littafin da ake karantawa fa yanbaghi li talibil ilmi ya kamata ga mai neman ilimi Allah ya akhudha kitaba illa bi tahara kai ya dauki littafin shi da zai yi karatu ko zai yi muraja'a to sai yana mai halin tsarki ma'ana sai da tsaye da tsarki wannan kuma yana da girmama ilimi zai kawo ta hikaya a nan gaba insha Allah bari mu tsaya zuwa gaba sai mu kawo ta ba insha Allah